الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شاهدكم شاهد قوتهم جماد الأولى shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da nawa su kuma sha tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun yi darasi guda biyu a cikin wannan sura mai albarka suratu yasin za mu tashi darasi na uku a cikin wannan sura insha Allah ta'ala mun tsaya a aya ta nawa ta arba'in daidai to za mu dawo kan aya ta talatin da takwas daidai don darasin ya zauna yadda ya kamata muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji sunna za ka tarawo wakilin su take
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
na'am والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون satin da ya gabata mun tsaya daidai kan waɗannan ayoyi masu albarka cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa kyautu ta jiri le mustaqarrin laha ita rana tana gudu ne dan ta ji matabbatarta inda Allah madaukakin sarki ya iyakance mata nan na cewa iya nan za ta tsaya kawai shine le mustaqarrin laha ذلك تقدير العزيز العليم wannan gudun da rana take yi kaddarawa ce da tsari na wanda yake al-aziz wanda yake karfin kowa al-alim kuma wanda yake masani ya Allah yake wal kamar haka kima wata wata kira'ar wal kamaru aka yi shi da rufa kaddarna wa Allah yake mun tsara masa manazila wasu masaukai daban-daban guda 29 ko 30 hatta ada kal urjunil kadim hatta ya dawo yadda ka san wato tsohuwan sangalalin abin jikin dabino ko tsohuwar tsumagiya ta dabino shine al urjun ko kuma tabbatawa ce sai sirtadi sai ya koma kamar sirtadi idan mutum ya soke da dan wani abu sanda haka ko katako ya dauka abu ya makalemar a ciki to ai sarfe shi ne tsagar abin da ya makale a cikin wasan tsade shi ke cewa saboda haka abin da sarfe shi ne tsagewar da gurin ne ko fagewar sai tsade kuma wanda ya kuya to shi ne sai ya koma kamar wannan wannan shi wata shi sa ɗabi'ar wata yana daga ɗan mai tsintsin zai tashi wato ɗabi'ar ɗabi'ar mutum ce sai tashi ya girma har ya koma kuma ya tsufa bayan ya tsufa sai ya dawo rayuwarsa ta yarinta haka shine kala urjurin kade sai Allah ya ce lakam fi yambajilaha ita rana bai dace da ita ba an tudrika al-qamar wato tarci wata bai dace ba kowace wannan lailu saliqun nahar sannan kuma dare ba zai taba kamo yini ba wannan ita ce fasarar da bami wata din da ya gabata ko kuma dare ba zai taba rigayar yini ba an bayyana da kyau ko shine fassara ta biyu da muka yi wa kullun fi falakin yasbahun kowanne da cikin yana tafiya a cikin hanyarsa a cikin hanyar sa yake ninkaya tsakanin wata da rana shi za a nan kamar yadda na bada rafarin satin da ya gabata littafin alhaji ba ke to ba ya yi kyau ya ba da ma'ana yadda ya gabata domin ya yi amfani da duk da ya yi amfani da maganganun mutanen shi da yan falsafa kuma ya yi amfani da ayoyi da gaske alkur'ani wanda ya rika mukarana kusan wato ya ba da ilimi ne ban kai wanda zai mutum ya karanta zai ƙara yadda da sha'anin ubangiji don gani da halittun sama da ƙasa da kuma tsarin su kansu watannin kaga ai malaman ma ko wani malamin mu da na sani yana da ra'ayin cewa shi da yawa yana da sabanin fahimta tsakaninsa da scientist akan abubuwan da yawa amma a karanta littafin kimiyyar sararin samaniya na alaji wakil tofa ya ƙara mun haske a wurare da yawa na cewa wato wasu abubuwan suna buƙatar ka san ilimin science din kafin kai magana a kan saboda wani abin yadda muke ɗaukan sa mu a iya fahimtar mu ta Hausa ba haka yake a scientifically ba shi sa irin wannan yana da muhimmanci gaskiya mutum ba jikin sa wani kawai ya faɗa abin da ya sani ya shiru domin su wanda ke a bangaren sai su rika ganin kamar ai kamar matsala al'ada ne idan ka zo zaka tara mata kace ai jinin al'ada ja ne wasu matan su ta kare za su rika kallata dan kai yake iya wannan kawai ba haka yake a gurin duka ba akwai wanda jinin ta baki baki ne akwai wanda kamar ruwan awanke nama kawai sai dai ka bada wannan hoton cewa galibi jinin al'ada ya fi zuwa kaza sannan zai iya zuwa kaza ya danganta da abinci da environment duk yana canza musu ɗabi'ar jinin al'ada to kaga maganar akwai wato um kan tattaunawa tsakanin malaman addini da scientist magana cewa shin ka wanda suke karanta ma ko yan secondary tsakanin rana da duniya wanne ne a tsaye ko duk ba wanda yake a tsaye a kan karatun mu na geography na secondary school za a ga ma cewa rana ce a cikin ko duniya to kaga wannan ayar ta nuna mana sai ce rana ba a cikin take ba an ga mana gudu da shi shine tajiri li mustaqarrillah wanda magan a ta science din cewa gudun da ita rana tana gudu a kowanne sakan na kilomita 30 duk sakan saboda kaga ba magana cewa rana a tsaye take tajri li mustaqarin laha sannan ranar na juyawa ita ma duniya na juyawa ita ma rana da wata kowane kullum fi falakin yasbahun kowanne yana tafiya a bangaren sa shine ranar da Allah madaukakin sarki ya kaddara za a samu rashin lafiyar rana ko wata to idan wata yake tsakanin duniya da rana sai a samu eclipse of the moon idan rana ta shiga tsakanin Obiton idan kuma rana ta shiga tsakanin sai a samu namunta wanda za ka ga har idan mutum ya fahimci wannan ilimin hatta a addinin da akwai littattafan da suke magana a haka cewa akwai iya shekarun da mutum zai iya lissafa cewa tutun da suna tafiya a haka nan da shekara kaza za a iya samun rashin lafiyar wata ko rana ilimi nan da shekara kaza ilimi ne idan mutum yayi kuma wannan abin da ake so ga wanda yake karanta shi ya ƙara imani ba wai kawai ya zo wa Allah karambani ne shi kaza a'a ya ƙara imani fa cewa nan da shekara kaza ko kwanan nan an yi amma kasashen turai misali ne zaka ji turai sun faɗa cewa rana kaza ƙarfe kaza za a yi rashin lafiyar kaza a waje kaza ilimi ba cin karo da ilimin Allah ba lokacin sai domin ya riga ya faɗa har ana iya faɗa cewa idan ranar sai rashin lafiya ba a so ka haɗa ido da ita wanzu a zamanin sun gano wannan cewa wai zai iya wannan rashin na rana ka haɗa ido da ita ba da bakin gilas ba zai iya wa idan ka illa to ka su wannan ka gano amma mu tuntuni annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa idan rana ko wata ba ta da lafiya to wata babbar alama ce da ta faru na cewa ba ta aka yi ka kalle ta ba a koma a yi sallah ko da an gaya ma cewa minti kaza zai yi zuwa karfi kaza ya dauke to abin da ake bukata a je a yi sallah ba mutane su zo su shagala da wani abu zaka ga wani lokacin ma a lokacin da ranar za ta yi rashin lafiya ko wata a lokacin akwai wasan Manchester da City da Manchester United ba abin da ya damu mutane wataƙila an ji a daidai lokacin suna cewa to za mu ga a cikin wannan alkur'ani cewa nan gaba wata aya da Allah zai gaya mana irin wannan shagulgulan da mutane suke ana cikin yi wasu ba su an karwa kiyama za ta kai domin in dai irin wayannan alamun za su rika zuwa ba za a ɗau darasi ba wallahi kiyama za ta tashi mutane suna wasu abubuwa duk lokacin da aka samu aya irin wannan to so ake mutane su gane cewa saban su ya girmama sannan ya kamata su koma zuwa ga Allah wannan shi ake bukata to shine wannan wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz alim duk abin da kaji an ga ba rana na yi to kaddarawa ce ta ubangiji wanda yake al-alim kuma masani mabuwayi da yafi karfin kowa sannan masani wal kamara sannan wata Allah ya aje wa masaukai guda 29 ko 30 shine kaddarnahu manazi mun ajiye masa masaukai hatta ada kal urjuril kadir hatta ya koma kamar wato a tsohuwar tsumakiya ta abin da ne ko ta tsari kan kankani da dadi da shamsu yan bagila rana fa baya dacewa da ita an tudi kal kamar wato yarci yarci wata wannan laidu sabiqun nahar wasara ta farko shine ba yadda za a yi dare ya riga yini shine Allah yake ya dubu hafiza kowanne bin kowanne yake ba yadda za a yi dare ya kamo yi ya biyo shi yana gudu to ba zai kama shi ba kowanne yana bin kowa yanzu dare ya shige gaba rana ta biyo shi yini ya biyo shi a baya to ba wanda zai kama kowanne da ya zo ya kuma wuce shi sai wannan ya wuce wannan haka shi shine wannan lailin sabiqun nar ba za su dawo su haɗe ba wannan fasara ta farko kenan ta biyu shine babu yadda za a yi ni ya riga yi dare dole sai an fara dare sannan za a yi ni wannan fasara mun faɗi ta satin da ya gabata cewa abin da ya janyo ayar ba nasi ba ce da nasi ce ba za a yi sabani ba abin da ba nasi ba ma la ya aka nibi illa ba nan wahidan shine ake sabani a kansa to saboda haka ayar cewa ne shamsu yan baki wannan lailin sabiqun nahar shi da ba da yake kai wato sabani ne yawa cewa tsakanin dare da yini wanne yake fara zuwa yau muna daren yake yau da daren litinin ko to wannan magana ce ta karfi amma akwai magana da take sabanin ta kaga ranar juma'a ana so ai wannan ba ne karatu da karatu sai a ce za a yi daren juma'a dan yau shi kenan ranar alhamis da daddare ko sannan wace gari a dora sannan idan wata ya kama na azumi ana fara yin sallah tarawih a wasu wuraren a ran da watan ya kama saboda ne saboda shine jaran azumin sannan idan ana cikin azumin ana so a dace da lailatul qadari ran daren 21 da 23 da biyar da bakwai da tara a wata rana ake yi ranar 20 ga wata shine daren 21 haka ne kaga wannan magana ta fi karfi wannan magana ta fi karfi sannan ba da manta ina tambayar malamin mu professor Muhammad Kabir Yunus MK Yunus akan wannan aya yake cewa malam wato dangane da wannan aya cewa a wannan lairu sabiqun nahar yake mun sai ne wato me janyo aka samu nizari mai yawa haka yake matsala kamar da na faɗa yake ayar ba nasi ba shine janyo yake amma ba ka ganin Allah madaukakin sarki cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur yace asali duniya da Allah ya halice ta duhu ne a cikin sannan ya halice haske yace wannan yana nuna ma alama cewa dare ne farko kafin ne wato na ji dadin yadda ya bani wannan misalin cewa wato wa khalaqa dhulum yace kuma duk da kaji Allah ya magana haske da duhu yace za ka ga duhu Allah yake fara kawowa kafin haske yace ka istiqra'il ayoyin gaba daya ka gani za ka gaba daya din Allah ya kawo su duhu yake fara kawo domin kafin a halitta haske a cikin duniya duhu ne sannan Allah ya halitta haske sannan magana ta ƙarshe shine muka yi magana akan cewa annabi ne ta ce sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu mauludi murda hannun bi aqiqatihi wa tadbawu anhu yawm tabi'i duk wani abun haihuwa ya lalace a makale yake da wato dabbar ta yanka sai an yanka ba shi za suna yake gaba da layya ga amma haihuwa rana ita yau sallah kuma suna ragon ka daya suna za ta yi shi ne gaba da layya saboda haka sai annabi yace kuma za a yi mata yanka a yinin sa na bakwai shine muka yi magana akai in aka haifi mutum yanzu a daren nan to bai shiga yini ba gobe ne yinin sa na farko litinin talata laraba alhamis juma asabar lahadi kaga ran lahadi ba ka da iskari amma aka haife shi gobe litinin ko kuma yau din nan lahadi amma da rana kafin rana ta fadi to yau ne yinin sa na farko sai mu ce lahadi daya litinin biyu talata uku laraba hudu alhamis biyar asabar na lissafa daidai kuwa yinin farko shi ne yinin lahadin yau litinin talata laraba alhamis juma'a asabar ran asabar za a yi suna saboda haka yinin sa ake lissafa shi ne murta hannun wasu zuwa anhu yau mutabi aiki auka makal to wannan shi ne dai abin da na so dama mu dawo mu ƙara faɗa dangane da abin da ya shafi ayar amma kamar yadda na faɗa aya ce khilafiyya ba nasi ba ce shi za aka biyo sun faɗi saɓanin haka sai dai magana da tafi ƙarfi ita ce wannan magana da muka yi kawo da rilai a kai sai Allah ya ce وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين الله مدوكتين سركية وآية لهم للي آية في أجريسي wata alama ce a gare shi na cewa Allah amanna lalle mun dauko zuriyatahum ta'insu shine fassara ta farko ta'insu ko kuma su malaman su wato zuriyatahum iyayensu da kakanninsu fil fulki al-mashhur a cikin wannan jirgin ruwan wanda yake a cikin da Allah yake hatta idza ja'a amruna wa farat an-nuru kullu amil fiha min kulli zawjayn اثنين واهلك الا من سبق عليه القول saboda haka Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da ya hada jirgin ruwa bayan ya hada kuma ya dauko kowani ya dauko wato kowani nau'in mahalitta guda biyu mace da namiji a cikin wannan jirgin ruwa gaba daya to shine wa ayatul lahum anna amanna zuriyatahum aya ce a gare shi na cewa mun dauko zuriyar su kamar yadda na faɗa ba da yasu ce fassara biyu wanne zai fi dacewa ƴaƴanmu da jikokin ma aka ɗauko a cikin wannan jirgin ruwan ko iyayenmu da kakanninmu iyayenmu da kakanninmu su aka ɗauko domin zuriya tana ɗaukan wannan ma'ana to amma ta far ta biyu ita ta cewa iyaye da kakanni waɗanda aka ɗauko tun na asali to shine zuriyar da Allah ya ce wa ai aya ce a gare mu cewa Allah ya ɗauko iyayenmu da kakanninmu fil fulkil mas'ul a cikin wannan jirgin ruwan wanda yake a ce an cika shi kyau wa khalaqna lahu min mithlihi Allah yake muka halatta musu irin wannan jirgin ruwan bayar kabul irin abin da za su hau shine ba da yake ce ina mithli ya ce me Allah ya halatta mana irin jirgin ruwa wanda zai iya ɗauko kaya ne tafiyar kwanaki ko watanni akan ruwa kayan kuma mai yawa zai ɗauko su miji kirela biyar goma a kan ruwa wanda ta ɗau dutse ka wurga cikin ruwa zai nufi amma zai ga yadda ya fi gidan girma iya ganin ka kuma a kan ruwa ya ta tafiya watanni a kai to waje wata irin halitta Allah ya yi wadda take kama da wannan wanda yake a ban ƙasa kuma ba ruwa ba wata halitta ce musamman a zamanin zamanin sahabbai annabi alaihi salatu wasalam taƙumi kaga raƙumi da kake ganin sa ai ko da shi za yake to afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat saboda raƙumi shine karshen misali a gurin balarabi Allah ya mai wata baiwa kaga yadda jirgin ruwa ke daukan kaya shi ma yana dauka jirgin ruwan sati ɗaya biyu yana tafiya haka shi ma rakumi zai tafiyar wata ɗaya yana tafiya bai ci abinci ba bai sha ruwa ba shi za a ga a yakin tabuka ai shi aka da abinci ya kare shi aka rika sokewa saboda yana da rizabuwa a cikinsa sai a fasa tibbinsa wani rizabu sai a fasa ruwa ne cikin a ciki kawai shi aka ɗaya kaɗi ba ana sha na ka kuma shi ba a sa maka kaya a yadda ka ga ana lodi akan wane mutum abala yanzu rona ila zai kai ba kulli kai yadda ka ga ana lodi a jirgi haka ake lodi a wannan wannan karatu ne shi ma mai zaman kansa sannan kuma sai Allah ya mabbaiwa wannan kofatan nasu da kake gani ba kowane abu ne mai cutarwa zai bar illa ba zai bi ta kan tsaya da kusa da komai shi ya wuce ta kan zubar taba zuwa wane mutum to shine wa khalaqna lahum min mithli shine ba zan tafi ina mai kibiyar kibiyar shine a wannan gurin cewa yana da juriya shi za su ce wa safinatu sahara wai jirgin ruwan dan dauri safinatu sahara aka ce da yawa dan kima murakumi shine wa kalakala lahum min mithlihi ma yarkabu to banda raƙumin kuma akwai wasu kaga ana dora alfadari kaya a lokacin suna amfani da da doki da sauran wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina to ta iya cewa jirgin kasa ya zo yanzu sai Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu mithliyan kenan shi ma jirgin ruwa yanzu sai ai man doki da yawa yadda jirgin kasa kai yadda za a yi wannan ruwa kaga mithliyan ta kuma fitowa shi sa Qur'ani mujizarsa da abubuwan sa na bankaye suna da yawa yarzuqu ma la ta'lamu duk abin da za a dauko yanzu yayi wato bankayen sa ya nuna bajintar sa da ba Allah ya faɗi zai duk irin jirgin da za a yanzu a ce ba abin da yana gudun sirrin kaza aka yanzu ce a tana da Japan saboda samun kwarewa to to an cikin Allah ya faɗa wa yarzuqu ma la ta'lamu za a halitta abin da ba kuma san su ba can sabai ba san jirgin kasa ba amma sun yi zai yi domin ya ce wa yanzuku ma la ta'lam sai Allah yake ne wato wa kalakna lahu min mithlihi ma yarkabun yake wa inna sha wa ne mutum da mun ga dama inda Allah luguri ko ke ma duniyar da su domin ya jirgi ne dauko duniya gaba ɗayanta da Allah ya ga dama zai duniyar da su gaba ɗaya a cikin shirka ummatu karikal la ba ka tawassu lakum ma kasabtu amma sai Allah ya kyale kaga baiwa ce muna godiya ga Allah madaukakin sarki a wata ni'imar da idan da an dinyar da mu gaba ɗaya ba ma nan domin iyayen mu ake gaya waka in inna jana guriqum fala tariqa lahum ba wanda yake zai irashin da zai kwaci ba mai kwatar domin aturat ma'ana biyu idan balarabe ya gwado wannan kalmar tana da ma'ana biyu shine idan ya ihu da yayin da musiba ta same shi ya ihu shine aturat ko kuma idan ya yi ihu wani ya amsa masa dai tabi'a ta shine idan mutum ya ce wani yo sai wani ya amsa ihu to zai zo ce maka mace to shine cewa da fassara shi cewa fa la tarika lahum wace ake nufi a nan in mun inda mun ga dama wato za mu dilmi yadda su fa la tarika lahum ba za su iya ihu ba ko kuma ba su iya amsa musu ihu babu ya amsa musu ihu ba mai amsawa an ba ce in yi yau gaban za ka mla inna allaha wa'adakum wa'adan haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum sai kuma ya ci gaba da cewa hudu ba zai kan je wa yahuda ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrifiyya ita ce kalmar da nake so yanzu dan cewa fa akhlaftukum maw'idi haka yake ko yawa saboda haka Allah ya muku alƙawari kuka saba nawa alƙawari to sai ki cewa tun da ya gama hudubar ya zo zaki ya wuta sai ki ku sani ma ana bi musrikin ku bazan iya rakin da ko kuma bazan iya kwatar ku ba shine asratu wa ma antum bi musrikin ya kuma ba za ku iya kwatata ba ko kuma idan kun yi ihu ba zan iya muku komai ba ni ma idan nayi ba za ku iya min komai ba to shine fa la tarika lahu ba shi da wanda zai kwace shi wala hum wato wala hum yunqadun sanan ba za a tsayar da su ba idan Allah ya girme da su a cikin wannan ruwan sai Allah ya ce illa rahmatan minna sai dai kawai rahama daga gare mu wa mata'an da kuma wani dan jin daɗi ila in zuwa wani dan kankanin lokaci sai Allah ya ce وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Allah madaukakin sarki yake wai idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum idan aka ce da su ku kiyayi irin zunuban da kuka aikata a baya shine ma bayna aydikum ta barkar da mutum yayi a baya ka rika tuno ta ka rika neman gafara gurin Allah madaukakin sarki idan an gaya musu haka wa ma kalfakum da kuma wanda wato za ku yi nan gaba ku kiyaye haka kar ku saba wa Allah sai Allah madaukakin sarki yake la allakum turhamun ku rika yin haka ko a gafarta muku mujahid ibnu jabal yake cewa ai wa idza qila lakum wa idza qila lahum taqu ma bayna aydikum wa ma kalfakum bi aynin az-zunubi ku rika kiyayar ku rika tuno irin abubuwan da kuka aiwatar a baya na zunubai domin irin tuna laifukan da kai yayin da ka saba wa Allah yana sawa Allah ya gafarta ma yayin da mutum annaga mu tauba yayin da mutum yayi laifi yake jin abin ya dare to Allah yana yaje ba shine dama a jaradan duba annaga mu alama fata yin nadama abu da abin da yake ya tsere amma idan mutum yayi ji ba komai wannan raina Allah ne yana ci abin da yake nuna mutum ya raina Allah to shine nan wa idza qila lahum wa to wa idza qila lahum lahum taqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun da an ga musu haka wato me yake faruwa Allah madaukakin sarki yake to ba ta jin maganar kenan sai yake wa mata atini la'allakum turhamun ku kiyayi zunuban ku wanda kuka yi ada da wanda za ku yi ko Allah ya gafarta mu ku kiyayi Allah wa ma ta'tihim min aya ba wata aya da take ruwan musu min ayati rabbihim daga cikin ayoyin ubangijinsu illa kanu anha mu'ridi fa dai sun kasance mu'ridin suna kauda kai ai la yata'ammalunaha wa la yantabi'una biha ba da la'akari da kuma ba ba ta amfanuwa da wa'azin da ake musu duk wata mu'jiza da za ta zo ta tsagewar wata da zuwan annabi alaihi salatu wasalam da kaza duk wani mu'jiza ba ruwan su da ita to shine Allah madaukakin sarki yake ba wata mu'jiza da take zuwa ko aya ba dai sai sun kauda kai gaba da ta ne Allah yake وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن أنتم إلا في ضلال مبين الله madaukakin sarki yace wai idza qila lahu anfiqu idan aka ce da su kutiyar mun yi magana akan al-infaq cewa ba iya ba da abinci bane duk wani nauyi da za ka dauke wa mutum biya ba kudin makaranta kudin haya kowanne irin abu da zai dauke wa mutum damuwa sai ya kira da al-infaq وإذا قيل لهم أنفقوا إذا كثير سوء أنفقوا كثير كوكو يتوئيا مما رزقكم الله dangane da abin da Allah ya azurta ku kullun za ku gaba su kudi da hali Allah madaukakin sarki idan ya zo magana dukiya sai shi abin da na ba ku ko na azurta ku wa atuhu mimma lillahi alladhi ataku ku ba su daga dukiyar da ni na aramu inda Allah ya ga dama ba kai za a ba ba kai kana cikin inna masadaqatu amma sai Allah ya ba ka yi dau dau kashi ɗaya cikin arba'in ka baya wata baiwa Allah da ka tambaye ni cewa dala dubu goma nawa ne zakata sai na ce mata ai ta fara conversion kuwa sai na tambayi matar ka dala sai ce 5.7 million shi ne kuɗin sai na ce mata to za ki fitar da naira ɗari da arba'in da biyu da ɗari biyar ta ce ɗan wannan za a fitar na ce ɗan wannan ɗin kace amma me yasa wasu ba ka gudda barka kaza kaza nace ke ma da kike da zaki wutar Allah ne yake miki kaga dai kudin miliyan sai fa kawai dubu ishirin da biyar za ka ɗauka dubu ishirin da biyar don Allah dubu ishirin da biyar a cikin warma ɗin nan zuwa yi sai ka kashe ka ba ko ba haka bane kafin ya dawo gida ya kashe ishirin da biyar don Allah biye da zai je a motarsa ya kashe da wasu abubuwa da za a tattafa ya kashe haka shi ka yake akwai bawan Allah da za ta bagaya muku anan ni da shi ya zo kusan kwana biyu uku muka yi mai bayanin zakka mataki ne ne sai mai bayani ne sai masa bayani da kai ne kai wala gaskiya ba yake wuce kudin nan wallahi sai da nake kace yayi Allah nake bai wa Allah haka nake idan zakka shi yayi dukiya take kaza kaza Allah sai ya kai wata kin da sai da aka yi zaba mafaji an kwace komai har yanzu bai barbado ba yana nan ina kallon sa har yanzu bai barbado ba ba ba a masallacin nan ba ba nan nake nufi ba shi zai zo masallacin ba an jini ba wallahi ba ya zuwa karatu to ai bai zuwa karatu ba zai wannan tabargazan ba kam to saboda haka irin wayannan abubuwan su wallahi matauci yana guda sai da aka taba sai a kwace kuɗin duka daga shi sai ruga digar dama saboda tsabar san kuɗi zai tattare cikin duka a jikinsa ya sa wando uku hudu ya tuttura haka ya da kwata kuɗin nan duka saboda haka irin wayannan abubuwan duk lokacin da Allah ya baka dukiya to ara ma ya ce waye ga kuɗi nan aro amma duk da aro ne sai ya amfani da shi sai dai ina so duk shekara ta ɗaukar shi sai gaba mabukata shi ke nan fasar to Allah maɗaukakin sarki yake ƙanin ladina kafaru sai ka ji kafirai suna cewa lil ladina amanu suna gaya waɗanda suka yi imani cewa a nutsi amu man lawa sha'un lahu al'ama yanzu ma ciyar da ma ba wanda da Allah ya ga dawa zai ciyar da shi ka duba wani shegantaka irin ta imaro ce ko za ka ga wato saboda tsabar gigantaka in ya tashi kafa hujja da da kaddara yake kafa hujja kuma saboda bai san cewa garin yin ruwa imaro ce da tsabar ruwa sai wani lokacin hakan da yake ba a wani talaka ne da wani mai kuɗi shi kuma yana da kyauta mutum ne mai kirki sai ka zauna ya ce wa abokin talakan nan ya zo ta abincin mai kudin ya zo suna cikin shi sai yake ce masa wani ina da wani makoci da nake so in taimakawa to ina neman shawara ina tunanin in je masa gida ya zauna ko ko in je masa mota kiya kiya ya rika haya da ita ya tara kudin na yi sai ce wallahi alaji karka bai yake aiki talaka ai in ka ba shi wannan girman kai da dubu goma za ka ba shi zai kara sai da ya gama wannan ya ce ai yake wallahi talaka haka yi kar ka goma ba shi sai ɗauko dubu goma sai ce da ba kai ne sai ba sai duru gumi ya rika ce to ba to shi ne illar shi marowaci da ya shi idan ya tashi wallahi a kan sai yi yanzu dan Allah ka duba biya shi wancan da za a yi ba fa kudin ka bane to idan muguntar da ta tashi za ga hakkan da yake wa Allah madaukakin sarki ya ce an fito min ma da zakum Allah alladina kafaru lil ladina amanu sai wanda suka kafirta suke cewa suka ce suka ce wanda suke imani a nutsi mu mallawa ya Allah wa da'aba yanzu ba ciyar da wanda da Allah ya ga dama zai ciyar da kayansa ba ba wa Allah ba shi ya ga dama zai ciyar da in antum illa fi dalalin mubin ai ma antum Allah yake lallai ma antum ba komai bane ku ba ku cikin kowanne yanayi illa fi dalalin mubin ba dai ki wani ke mabaye ya Allah yake wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توقية ولا إلى أهلهم يرجعون Allah ya ce wa ya kullu na mata hadal wa'adi za ka ji suna cewa yanzu ne wannan alƙawarin da Allah ya ce sai mana cewa akwai za a tafi kiyama kullun wannan annabi da zai ta gaya mana za a tafi kiyama za a yi kaza wai yau shi ne in kun ce ta yi ina an har da kiya kuke bada ma yanzuruna illa sayhatan wahida Allah ya ce ba abin da suke jira face wata tsawa guda ɗaya wadda za ta zo mutu فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة haka Allah yake buza ce guda daya da za a yi to shine Allah madaukakin sarki yake ta akhuduhum ita za ta zo ta dace shi wa mu yakisu da suna tarbin dine wani ya kai matar da kara gidan wani yana rigima da wani wani yana tattauna da wani akan kunan bala wani ana wannan yanayin za a ga shi ya ba wallahi shine wahum yakin ta'khuduhum wa hum yakisun zaka kama su suna rigima a junan wani ya je karban bajin da cewa ya ce ba yanzu ba suna yana jiran su fito ko kuma suna tare ana ta buga sai bai da bai da hum bisahira Allah yake bala yastati'una tawsiyatan ba za su samu iko ba akai wannan busar ana yin wannan busar ko wannan tsawar ba su da ikon da za su iya bada wasiya ba mutum ya je ba da wasiya cewa da Allah in na mutu ai kaza ba wane ne ke shine bala ya sai ya wuna sausiyatar wala ila ahlihi yarja'u kuma mutum bai je koma gida ba daga sallama da shi bai koma ba an yi wannan lawar komawa gida ma babu gida sai Allah ya ce ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الله مدعوك جنزركية ونفخ في السور لا أيبوتا أشتنكه فإذا هم من الأجداث sai ka gansu suna fitowa min al-ajda daga cikin kaburbura domin jami'i na aljada aljada kuma yana nufin kabur sai gan suna fitowa daga cikin kaburbura ila rabbihim yansilun suna abinda ba su yake cewa suna tulalewa suna tafiya zuwa ga ubangiji aka za a tsurowa daga kaburi yadda kaga wato shuka kalu suna tashi da sun fara wannan jiske ya wailana ya kai kanmu man ba aka na min markadina ko man ba aka na min markadina waye ya tashi mu daga wannan makwancin namu daga dan kake gida an tashi mu shine man ba aka na min markadina markad shine makwanci inda mutum zai je kwanta ya dace waye tashi mu daga nan hada ma wa'ada rahman wannan shine abin da Allah ya yi alƙawari wata da kalmurkalin sannan manzanni suka gaskata malaman tafsiri sun yi manzanni uku a nan cewa qalu ya wailana man ba'athana min markabina su kafirai ne za su ya kai kanmu waye ya taje mu daga kwanciyar mu da duk kwanciyar da muka yi waye ya taje mu to sai aka ce na farko wanda za su ba ta amsa shine wato mala'iku shine za ce hada ma wa'ada rahman wannan alƙawarin da Allah ya yi wa kada al-mursal sannan manzannin da kuke kare da suka gaskata ba ku kuna cewa wai kurun da wata hada wa'adu ba to shi sun gaskata kun ji magana ta farko ce magana ta biyu shine aka ce wato um su um mu'minai ne za su ga musu haka cewa hada ma wa'ada rahman وصدق المرسلين wannan shine alƙawarin da ubangiji madaukakin sarki yayi kuma manzanni suka gaskata wasu malamai kuma suka ce magana ta uku shine su za su ba wa kansu amsa cewa haza ma wa'ada rahman wannan ba alƙawarin da ubangiji yayi ne wanda muka rika kayyatawa wanda manzannin nan da muke kayyata su suka gaskata to sai Allah yake إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون نعم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون الله أمره كثير تركيتي فاليوم أولا من اليوم لا تظلم نفس شيئا باب ونرج نعم إن كانت إلا صيحة واحدة ai ba zai wato ba komai bane a wannan ranar face wata tsawa ce guda ɗaya Allah ya kuma maimaita kamar yadda muka biya a baya fa idahum jami'un ana yin wata tsawar guda ɗaya sai ka gansu gaba ɗaya waɗanda suka mutun nan ladaina muhdarun sun halatto gaban mu inda Allah ya kawo shi kowa zai ji wal yawma la tuzlamu nafsun shay'a a yau din nan Allah yake ba za a zalunci kowa da komai ba wala zauna kuma ba za a saka muku da komai ba illa ma kuntum ta'malun fa ce abin da kuka kasance kuna aikatawa idan mun kalli wannan ayoyin zamu ga kamar ya nuna mana cewa buta da za a yi ranar alkiyama guda nawa ce guda biyu amma akwai wanda suke magana kan cewa buta nawa za a yi guda guda ɗaya guda uku wace da wace masu uku ai mun biya wasu ayoyi a baya manta wa kuka cewa idan buta uku za a yi a suratul zumar mun biya aya wanda ta kunshi ayoyi biyu ba a buta guda biyu ونفخ في السور فتعيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء يكي ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قلت لا آيه تسيني مكتي بوتان وزارة بوتا أكو إذا أكو تي وتيت تفرقو أبو ذا أكو domin malamai kamar yadda kuka faɗa wasu tafi akan uku za a yi wasu suka ce biyu za a yi to ce ce ta farko kowa ya mutu juna biyu kowa ya mutu sai ta biyu kowa ya gaji juna ta uku kowa ya dawo kenan koyi ne wannan biyu na yadda akwai ta masu guda biyu da ita suka yadda yanzu masu mai guda uku ta farko za su nemo mana ko ta uku na'am na'am yawa firgiti shine su wanda suke magana akan guda biyun sun ce wancan ta firgitin domin akwai wanda kwata-kwata ba za su san an yi firgiti wa ranar alfiya ba abin da Allah ya faɗa a ƙarshen suratul anbiya innal ladina sabaqat minal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi makkahat anfusum khalidun sai ce لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة فلا يسكتي وانا آية تنالون أقول دا كل شكين دلائي آية موسى دلائي أفرجيك أقول دا الله زي كوشي موسى فتفتا Allah ya sa mu da cikin saboda haka akwai wannan su kawo guda biyun da ne za ta same su ta mutuwa gaba daya sannan kuma da ta kai wannan kuma ta jawar annabawa wannan shine bambancin kawai an fahimta da kyau yawa shine bambancin wanda Allah madaukakin sarki yace to a ranar ba zalunci kwata kwata inna la la yuzlimu mithqala dhara Allah baya zalunci ko da kwayar zara to shine la tuzlamu nafsun jaa ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون يلا يسير نتجا الجنة في مكان إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون نعم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم الله مدوك الجنة إن أصحاب الجنة للي الجنة اليوم أولنا رانر fi shugulin fakirun shi abinda ba wuce yake cewa suna cikin shagali lallai wato suna cikin shagali fakihuna suna tattaunawa shine fuka shine ka wannan ya ba wannan dariya wannan ya ba wannan dariya Allah ba ta sarki ya saba a cikin to sai yake hum su wadannan ya aljanna wa azwajuhum da matansu shi sa aka ce ba ibadar da za a bayyana aljanna sai aure ba sallah ba azumi ba kaga amma aure Allah ya yi wajen wajina hu bi aurin aure za a kuma yi aljanna to shi ne yake hum wa azwajuhum su da matayen su fi zilali wato a wata kira'a fi zulali suna cikin inuwoyi alal ara'iki akan gadar da gado muttaqiyuna kowa ya tafi gida ana tattauna kawai Allah yake lahum fiha fatihatun suna da kayan marmari a cikin aljanna walahum ma yashau sannan duk abin da suke so za a bar wani mai da muke da'awa da gefe shi wallahi aljanna aure yake zo muka ce sai ka je kai tafi karo mu da wata aure wallahi shi wai aure yake zo shi aure zai aure da koko eh walakum fiha ma tastahi anfusukum aka ga wata tambayi guda Abbas cewa wato akwai gurasa aljanna yake kwarai kwa sai ka mata wannan aya walakum biya ma tayi abudu ko da da abin da kake so amma ba abin da ya samu ta awara nan mu je mu je ta awara duk da ba yin da ya shawara ne ana zama kana to zai ce lahum biya faqiyatin wa lahum ma yad'un duk abin da kake so Allah zai baka ya Allah yake salamu aminci Allah da kansa zai yi aljanna sallama idan aka ce kaulan wani zance ne da ne rabbi rahim daga ubangiji ne jin kai Allah ne zai ce assalamu alaikum salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidi Allah zai yi shi za ka ce ganin da za a yi wa Allah da maganar da zai yi aljanna ta fi aljanna da shi to kun ga tun da mun shiga aljanna sai mu tsaya nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta wanda muka yi kuskure Allah maka wakil sarki ya yaje mana akwai babban malamin mu limamin mu wannan masallaci muna tare da shi Sheikh Muhammad Rabi'u muna tare da shi a wannan masallaci ko shakka babu gaskiya kamar yadda ne masa kaji na kama ka duk da ba ko wani a masallacin mu zai fata bin jaban na cewa ya mana nasiha a nan ma haka za mu ko ina jin daɗin da duka wato a gurare da dama musamman ko a matsayin mu na ɗaliban su idan muka gansu a gurin domin mun san suka zan kurakurai ko su shawarwari za su dora mu a hanya to ko shakka babu zan kuma gayyato shi don ya zo ya mana nasiha yau ma kuma an yi nasiha da ba ba ko bane a kira sallah ya mana sallah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kare mu cikin da da kuma wato rayuwar ta gaba daya malam babban malamin mu malam Muhammad Rabi Fadl Shukura Hey, salamu alaikum. إن شاء الله كتاب اليوم أيها أعوذ بالله أيوة عندنا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من تلقى القرآن من من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين kalwa ne mana sallama idan ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to dai kamar ba zan zo ba gaskiya gudun kada a mun dai wannan kar a mun dai har ba mun ji goma to gaskiya yau dai ba abin da zai iya fara illa iko ki dai muku ina son ku dan Allah ina son ku dan Allah ina son ku dan Allah ku saka ba mu wannan abu bari a cikin kwarai da dini a cikin karanta littafin Allah ya samu mahalarta za su zo cikin masallaci ɗakin da Allah subhanahu wa ta'ala aikin da yake komai tsada daga dukkan wani gida dukkansa idan ki girma da daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ce an haɗu don karanta littafin Allah da fassara littafin Allah kokarin fahimtar ma'anarsa to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sanya abin da muke karanta ya mutu ba su ba aiki da shi domin babban abin tsoron da birni ce shi ne kada mu shiga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala rasul ya rabbi inna qawmi takhadhu hadha al-qur'ana mahjura malamai sun yi bayani dangane da kauracewa al-qur'ani akwai kin karanta shi wani zamu dinga a cikin jina musulmi ya yi hannun riga da al-qur'ani ba shi ba karanta al-qur'ani ba ya zama a gurin da ake karanta al-qur'ani wannan sai a fara zuwan ta duniya ko shakka ba bayan mutum kuma ya ƙoƙari wajen karanta alƙur'ani matsalin alƙur'ani iya karanta shi abu na biyu da yake son ta shi ne ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa domin duk tafakkuri da tadabburi da Allah ya kira da ayi a alƙur'ani idan baka fasar ma'anarsa ba تفكر إن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ومن تدبر ربك سمع نفس الله يجب أن يتدبر الشيطة والحمد لله من تابوت ومن أبو نادي الدورة أبو نعوك في المهلة في مبالغة كما كاية كرن تاجتا كما أنا سيكما يسير والذي في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله المسؤول في زابر الدموع ينبايا تداو دوبايا في كثير في سنة أوكل آية غير بوم وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الرجوع أن الآية في سنة يقرن تاسو ثم حدث في سنة ثم أنسو sun kuma kiyaye su umarni suke ɗauke da shi ko hali suke ɗauke da shi ko wani kwaɗaitarwa idan sun tabbaka sannan su sake dawowa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙara musu wata alihi wani abin da ake so kenan mu koyi da shi fa tasabbahu in lam takunu mithlahum illa tashabbuha bil kiram falahu idan ka tuko karimu wajen dacewa wajen karanta alkur'ani kokarin fahimtarsa musamman tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mu ya azurta mu ya mana baiwa da irin waɗannan manyan manyan malamai da su matasa alhamdulillah matasa ne kuma da tijai alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi kullum abin da suke ta kokari shine su ga cewa za a yi rayuwar matasa ta inganta ya za a yi matasa sun riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya za a yi mu samu irin matasan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbana ala qulubihim tilkamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad kunna idha shafaqa irin waɗannan fikiya da ake so a samu lallai dare da rana da waɗannan bayan Allah suka auka wajen ƙoƙarin jan hankalin matasa to wallahi ne ƙoƙari ne amfani da wannan dama sun kafin su kuka kai mu ƙoƙari a wannan lokaci a wannan yanayi mu ga cewar mun dage ba mu da gata sama da alƙur'ani ba mu da gata sama da babu da za ta kama da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu da aka karanta inna ashabal jannati yawma fi shughli fasihun hum wa azwajuhum fi dhilal ala al-ara'ik muttasilun lahum fiha ko yake ne ta kuri ta kuri kun ga ina da wasu malam da kuma hadda da yawa da sai harshe wannan ko shakka babu abu ne na alfahari da farin ciki tare da mu suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi suna roƙon Allah kuma Allah ya saka mu da alkhairi dukkanin mu Allah ya sa alqur'ani ya kara haskaka mu da hasken Allah ya sa alqur'ani ya zanto da shi don mu ranar tashi alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana da cikin waɗanda za a ce karanta ka hau matakinka ko ko mazauninka ko gidanka gurin da ayar karshen karatun ka yake to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna da cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sa alqur'ani da ke sura ta ta kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mu shirya ta addini Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da annabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wala yawma mal wala banun illa man ata Allah bi qalbi salim Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ranar tashi alkiyama to don so muna cikin jikin akan gadajen muna hira muna hira muna tattaunawa muna faɗan abubuwan da muka yi na alkhairi a wannan gida na duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokin mu ranar tashi a kiyama a gidan aljanna ga mu ga Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu Allah Allah ya mana wannan gata iyayen mu Allah ya kara albarka cikin rayuwar waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu waɗanda muke tare da su muna roƙon Allah mu ɗauke sarki Allah ya raba mu da su lafiya Allah ya sa mu zan su masu jinya gare su sai abin da ke saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya ƙara haɗa kanmu a duk yadda muke Allah ka gafarta mana Allah idan mutuwa mu ta zo Allah ka sa mu mutuwar shahada Allah ka sa mu mutuwar shahada Allah ka sa mu mutuwar shahada malaman mu Allah ya albarkace rayuwarsu duk abin da za ka ba mu Allah muna roƙon ka Allah ka sanya albarka cikin sa duk abin da zai zamo zai kusantar da mu zuwa gare ka ya Allah muna roƙon ka Allah ka rikin ta mu da shi duk abin da zai jawo mana cikin ka ya ubangiji Allah ka nisan ta mu da shi Allah ka kare mu daga sharri shi Allah ka kare a kan ina sake maimaitawa wallahi al'azim ina son ku dan Allah ina son ku dan Allah ina son ku dan Allah Allah ya gafarta mana لا يجوز إلى تأثيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت على وجه منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك لأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأخرج نزلهم وأسجد مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين